balarabe ke cewa an jazal hurru idza wa'at wayan dan halafi ya alƙawari sai ya cika to alhamdulillah ga mu ga malam Dr. Abdallah ya cika mana wannan alƙawari muna masa addu'a da cewa Allah ta'ala ya bar zumunci Allah ya saka mishi da alkhairi yadda ya tattaki tun daga gadon ƙaya ƙaramar hukumar gwale ya tsallake kamar ka ce a ƙaramar hukuma guda biyu zuwa uku ya shigo wannan gari namu muna fata Allah ta'ala ya sa a cikin mizanin hasanatunsa ba tare da ɓata lokaci ba matashiyar tattaunawarmu da malam za ta kasance risalatun maftuha ila sayyidat wato buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga iyaye mata wanda yanzu zan danka ku ga malam ga ku ga malam malam tafaddal mashkuran ma'jura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu a wannan gari mai albarka garin tambrawa a cikin birnin Kano, Najeriya. Barkanmu da asubai, barkanmu da sake haɗuwa da ku karo na biyu ne ko na uku a wannan babban masallaci da ke a ƙarƙashin jagorancin ɗan uwanmu amininmu malaminmu Sheikh Malam Musa Umar Tambarawi Allah ya saka masa alkhairi wato ina ganin ƙoƙarinsa da dole na yaba masa yana ƙaunar ku yana son ku kuma yana son alheri a wannan gari wallahi ba zan iya faɗin sau nawa yake kira na a waya sau nawa yake yi min text message yana tunatar da ni dangane da wannan karatu da ya kamata a zo a yi wa iyaye na mata da na mazan ma gaba daya idan wannan yana nuna wani abu yana nuna cewa yana cikin al'ulama'ur rabbaniyun malamai masu tarbiyyantan mutane kuma masu kishinsu da gaske yake wallahi yau ban san iya adadin wayar da muka yi ba jiya ma haka yana ta zakara ni yana ta tunatar da ni saboda baya so a samu matsala ta rashin zuwa ko kuma akasi ku yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya ƙara masa ƙoƙari da himma Allah kuma ya bashi almajirai na ƙwarai da za su gaje shi su taimaka masa wajen gudanar da wannan wuri kamar yadda malam ya bayani wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ce wasiƙar alheri wasiƙar albarka da za mu jefa ta zuwa ga iyayenmu mata a ɗan wannan lokaci gajere wanda fata na Allah Ubangiji ya ba da ikon ɗauka kuma ya aiki da shi abu na farko zan ba ku goro ne guda goma goro an san goro ko yawa wadda ba ta ci ma sai ta ba wata ko kwaya goma insha Allah ta'ala wasiyata ta farko goron farko shine ki ji tsoron Allah ittaqillaha ya ukhti almuslima ki ji tsoron Allah ya ke yarkwata musulmi da tsoron Allah ne ake samun mafita da a waraka akan dukkan damuwa da tsoron Allah ne ake sanin Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullah ومن يتق الله يجعل له مخرجا wanda fa yaji tsoron Allah komai na sai sa a gaba Allah zai bashi mafita da haka idan kina so Allah ya datar da ke ya ke baiwar Allah ummul aulad uwar yaya a yau ko uwar yaya a gobe ki ji tsoron Allah ki ba Allah kar ki saba Allah duk abin da aka ce na sabon Allah ne don Allah ki guje shi kusan ina ce muku ku ji tsoron Allah nan na san halinku idan yau mace bata ji tsoron Allah ba barnar da za ta yi a cikin al'umma bai lissafuwa da ka dole mu bi ku da kalmar ku ji tsoron Allah ku kiyaye ba don komai ba saboda gyaruwar ku gyaruwa al'umma ne wani malami ya yi bayani dangane da me ma'ana tsoron Allah ya ce kamashin fauka ardi shauki ya ma yara wai kamar mutum ne yana tafiya a ƙasa wacce take akwai ƙayoyi da yawa da kuma yana tafiya yana jin tsoron karya taka ƙayan nan yanzu idan aka ce ki tafiya daga nan zuwa gida duk an zuba ƙayoyi aka ce ki tafi kin ga zaki taka tsantsan duk inda zaki jefa kafarki sai in kin tabbatar cewa ba ƙaya a gurin dan kar ki jefa kafarki ta soke ki to an ce ki ji tsoron Allah ya ke yarwa ana nufin duk abinda za ki zo ma duk abin da za ki aikata ki tabbatar kin duba wannan abin Allah yana so ko baya so mu'amalarki da mijinki mu'amalarki da iyayenki zuwa gidan biki gidan yini alaka da wance zuwanki makaranta tafiyanki masallaci soyayya da kuke yi tsakaninki da saurayinki in kun shiga ɗaki kuna hira waya da kuke yi ta dare tsakaninki da masoyinki ba aure ki ba maganganun da kuke faɗa text message da kike tura wa maza amana da aka baki ta gida da 'ya'ya da marayu da yara kasuwancin da kike yi nauyi da aka ɗora miki duka waɗannan abubuwan duk abin da zake ki sa Allah a ciki kuma Allah ya miki albishir cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi makhraji Allah zai bashi mafita so duka wannan abin da na lissafa muku ku kun fi ni sani cewa akwai abubuwa da mata suke kullawa na rashin kyautawa a ciki ba sai na yi fashin baki na yi bayani ba ba wanda ba kwa ta'adi in kun ga dama ba wanda ba kwa barna in kun ga dama a ciki dan kabarin ki ya miki kyau dan kiyama ki ta miki daidai ki ji dandananta a daidai ki ji tsoron Allah akan duk abin da ke yi ya ke uwar ‘ya'ya, ki mai da gidanki gida ne na tsoron Allah, gida ne na taƙawa, in kin yi wannan to ki za ta miki daɗi. In kin ji tsoron Allah ne za ki nesanci sabon Allah. Allah ya yi ta faɗa taƙawa taƙawa a cikin Alƙur'ani, baran iya faɗan adadin inda Allah ya ce a ji tsoronsa ba. Ku ji tsorona ya ku masu hankali, wata ya ulil albab. ya wanda suke da hankali ku ji tsorona Allah ce ku ji tsorona ku kiyaye ni kenan ki kiyayi Allah ki kiyayi dokar Allah ki kiyayi sabawa Allah saban Allah yana rugurguje gari ba wai mutum kaɗai ba saban Allah yana rugurguje al'umma ballantana ke karan kanki duk wacce ta kulla alaka da yi wa Allah sabo to rayuwarta a rushe take kuma wallahi gidanki a rushe yake sakaci da kuke da shi na rashin kulawa da tarbiyyar yayanku wannan ya fi komai ciwo ki bar gidanki ya lalace ba control ba ibada ba addini yara ba zuwa islamiyya ba fita sallah mai gida ba fita sallah ke ma ba tashi sallah yaranku babu hijabi ba kunya ba sani ya kamata ƙananan yara yanzu ƴan ƙananan yara yarinya za ga tana sai da yalo tana tallan goro tana sai da kaza waya ta kiɗa ne a cikin malam kiɗa kiɗa waƙa kamar ba su da iyaye ina tsoron Allah an ce duk wanda yake jin kiɗa a ruwaya duk mai jin kiɗa da waka a ranar kiyama sai an narka dalma kun san dalma aluminium ko to ruwan dalma za a mai da shi ya zama wuta a rinka narkawa ana tsiyaya masa a cikin kunnensa da daga dama yana tsiyaya zuwa hagu sai ya kwaranyi naman kan gaba ɗaya da ƙasusuwan gaba ɗaya haka za a yi mai azaba a cikin jahannama yana kuka yana ihu ba wanda zai saurare shi kiɗa kawai akan jin waƙa da kiɗa amma yau wayar ki ga nan a cike duk ƴan wasan kwaikwayo da ƴan drama da waƙe-waƙe da ake a gidajen rediyo da wanda ake wani duk kin sani amma babu Qur'ani a cikin wayar ki babu wa'azukan malamai na sunna a cikin wayar ki sai shakiyanci da shedanci wasu ma da suke da manya-manyan wayoyi na kallo kakka so ka buɗe batsan da zaka gani a cikin wannan wayar tsiraici kaɗe-kaɗe rawa abubuwa da za su sa Allah ya fushi da mutum su ne a ciki a cikin wayoyinku sai wanda Allah ya zaɓa ina za a zauna lafiya ina za a samu kwanciyar hankali ina za a samu nutsuwa so abin yana da faɗi ƙwarai da gaske kar ki zo ki nadama yau la yanfa'un nadamu kada ki zo ki kuka yawma la yanfa'ul buka'u nadama ranar da nadama ba ta da amfani kuka ranar da kukan ba ta da amfani da haka ina miki ainihin wato nasiya ki ji tsoron Allah ki kiyaye kar ki rusa gidanki da sabon Allah tabaraka ta'ala kar ki zama kaman wance da ta saba wa Allah wata rana tana kuka tana nadama akan saban Allah da ta yi mijinta ya rabe ya rabu da ita ya kama ta tana ta'adi yace ba zan iya zama da mai barna irin ki ba take faɗa cewa jama'atna ta'a wa farraqatna al-ma'siyah Allah sarki tana kuka tace da'a ga Allah shi ya hada mu ka ganni ina son Allah na ganka kana son Allah na aure ka yau kuma ga sabon Allah ya raba mu na saba wa aure na saba wa Allah gashi yanzu zamu rabu ina son ka amma baka so na ki kiyaye Allah sai Allah kiyaye ki ki kiyaye Allah Allah zai kiyaye miki mijinki zai kiyaye miki aurenki in kin bi Allah Allah zai hada ki da mijin kwarai ya hada zukatan ku ku zauna lafiya akwai matar da mijinta ba mai kuɗi bane amma wallahi ta fi wacce ta aure mai miliyan dubu kwanciyar hankali da jin daɗi amma suna rayuwa na rufin asiri ba hayaniya ba zage-zage babu tsinuwa suna ta haifan 'ya'yansu Allah ya sa musu albarka suna ta haddace Qur'ani suna ilimin zamani irin wannan mata ita ake so ake nema wata mata cikin mata salihai da ake ba da labari malamai suke faɗa cewa duk lokacin da ta ga mijinta ya kuntata mata ya mata ba daidai ba ta ji ba daɗi bai kwanta haushi da faɗa da zagi ko ta tsine masa ko ta fushi da shi ko ta ƙi masa abinci kawai sai dai a ji tana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah tace zalika bima kasabat yadaya wannan abin da mijina yayi min na bata min rai na kuntata min ni na san abin da hannuna ne ya aikata wa yafu an kafir dan ma Allah yana yin afuwa akan abubuwa masu yawa wannan mace mai tsoron Allah kenan amma yau doke doke ake sai ki ji kawa tana cewa in ya bi ki masa wallahi
kina shage murya kina shedanci kina ziga kina kashe aure wai in ya miki ki masa wai yau shi zaki je ki biye namiji ai ba dan goyo bane mazan wannan zamani in ya casa ka ka casa shi a miya akwai wadda take garam take take gara mijinta a tukunya wallahi anan take buga shi tace zaka zo kai abin da zaka yi in na tafka maka wata miya ai sai dai ka kwana da yunwa wani yace an masa wata miya wallahi da yace da ya duba sai ya ganta kamar madubi yana leƙawa sai ya ga fuskarsa a ciki ashe ruwa ne a sama gaba ɗaya ƙasa kuka ƙarƙashin kukar wakensa da bai dafu ba ƙarƙashin waken tattasan da sa da tumatir ɗinsa ina ruwan dafa duka kenan kuma da kuɗin cefanansa da komai yayi magana ta ce abinda Allah ya bayar kenan kuma akwai jayayya a faɗan ji ba ku da kirki fa lamarin ku ba sai ku sai dai Allah shirya Allah ya sa mu fi karfin ku ya ban ji an ce amin ba yawwa Allah sa mazan ku da fi karfin ku wata ta ce ba amin ba ta ce ba amin ba gaskiya ne to Allah sa ku fi karfin mazan ba ku Allah sa mu dace don haka daga cikin laifuffuka da mata suke yi laifuffuka da sabo da mata suke yi abubuwa ne kamar haka zan buga misali ba na ce ku ji tsoron Allah ba in an ce ki ji tsoron Allah kai ki saba Allah akwai matsalar sallah rashin rashin yin sallah yau ana yawan kuka ga mata wasu ba sa son sallah ba sa son sallah wannan sallah biyar din wallahi akwai wanda ya kamun kukan mace cewa wallahi malam ba ta sallah me yasa ta ce haka kawai in na ga dama ba zan yi maka ƙarya ba malam in na ga dama ina yi in na ga dama kuma ba na yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jinkirta sallah ana girki a ki ayi sallah kan lokaci ko kuma ayi sallar ba mai kyau ba abubuwa ne guda uku ko dai a ƙi yin sallar kwata-kwata ko kuma a jinkirce ta azahar ne ba za a yi ta ba sai shi da saura kwata azahar kenan a takure ta da la'asar hadi daman magariba da isha'i Allah ya ji kanta sai an gama hada tuwo an sallami miji an yi komai sai ta ce bari in je watsa ruwa daga watsa ruwan nan za ta yi wanka sannan ta yi sallolin magariba da isha'i sannan ta zo ta saurari miji kin yi asara ba karama ba ko kuma rashin yin sallah mai kyau kiga mace tana sallah kamar koro ta akai kaf kaf kaf Allahu akbar Allah sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar Allah nan da nan tayi ta gama ai aka ce in kana son sallar wuri to ka samu sallar mace ai duk wanda Allah ya jarabe shi da matar da bata kulawa da sallah ai nan da nan yan mintuna ta gama sallah tayi gaba kawai a wuce a tafi Allah in ka ga dama ka karba in ka ga dama kar ka karba izgilanci da renin hankali duk akwai shi a ɓangaren mata rena mutane da nuna isa da izgilanci da jefa magana wa 'yan uwa da shagube da gatsine duka aikinku ne ya yi wallazi na amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Allah ya hana mu izgilanci wa juna da wulakanta juna da tozarta juna wata ba mijinta wai gajere ne in ta tashi zagin sai ta dunkulalle kamar magi ki duba dan Allah wai wannan miji take zaga yace haka Allah yayi ni ya za a yi da ni kuma ni ne angon ita kuma tace kaddara ce ya kawo ta gidan da ba dan kaddara ba da ba a hannunsa take ba Allah ya sauke irin wannan rayuwa fita kasuwa ba tare da izinin mazaje ba yawon tsiya kamar kaza wata in ta fita haka za ta dawo kafafun nan sun yi baki kirin da shegiyar kura gaba ɗaya yawo ba zama duk unguwan nan ba inda ba ta sani ba duk garin nan ba inda ba ta sani ba akwai wata ba mijinta ya ce ka ganta nan wallahi ba ta iya sati dai ba ta fita ba yanda ka san tsikarinta ake put sai dai ta tashi ta fita ba kwa iya zama Qur'ani yace ku zauna a gidajenku wa karna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله يقول زونا أجل جنك تبت أجل جنك أسل أمة شيني تنا جدا ما لمين سكتشي النبي فدا أحاديثي kamar yadda Umar wata rana ya gaya na Sauda ta fita za ta fita bukatar ta yace ala qad arafnaki ya Sauda Allah yau annabi wahayi yace adinna lakunna an takhrujna li hawaijikunna yanzu Allah ya muku izini ku dinka fita saboda biyan bukatun ku asali mace tana gida ne dan haka za a yi muku izini ku fita in kun tambayi mazajen ku wata in ta tambaya za ta je gida daya insha Allah bi idinillahi ta'ala sai ta je gida uku hudu biyar yawon gulma yawon gudurgoma ki je ki gano gidan da yafi naki ki zo ki addabi mijinki ki je ki ciwo abincin da yafi na gidan mijinki ki zo ki addabi mai gidanki ki je ki je wani rikici da wacce take da mijinta a koya miki wata tsiya ki zo ki dabbaka akan mai gidanki ya kamata ki kiyaye ya kamata ki ji tsoron Allah matsalar kasuwa din nan da yawon fita siyayya a auna wancan a taya wannan a auna wancan ya kamata ki rage wa kanki shiga kasuwa kasuwa fa annabi yana faɗa a hadisi cewa habbul biladi ila Allah masajiduha wuraren da Allah ya fi so a bayan ƙasa shine masallaci irin nan kenan wa abghadul biladi ila Allah aswaquha wuraren da Allah ya fi ki a duniya inda ake hada-hada jama'a take haduwa kasuwa malamai a ƙarƙashin sharhin wannan hadisin suka ce saboda kasuwa ko da mutanen kirki da na banza duk a ciki kuma galiban akwai yan iskan duniya a cikin kasuwa akwai barawo akwai dan fashi akwai mashayi akwai gidan kowa ne don haka larura in dai ba sana'a mutum yake yana sayarwa da wani abu wannan Allah ya halatta masa amma mace ki ta fita ke da ake kallon ki a sha'awar ki wani zance da ke zai sai ji fitina ta zo masa me ya kai ki na yawan fita wata mata wallahi cewa ce tunda ta fita ta wani ya biyo ta tun daga kasuwa yana hajiya hajiya yau yanzu kin waye gari da ana kiran ki da fito in ta waiwaya sai dai ta ga yana binta ta ce wallahi malam da motarsa amma wallahi kamar ba ni yake bi ba amma ni yake bi yana taimin magana da ya ga ba mutane sai ya ƙara sauri sai zo kusa da ni yana min magana yana bismillah shiga mana hajiya bismillah eyi wannan wani irin bala'i ne wasu matan kuma fitinannu ne su ne ma suke tsaye da motar ma su shiga wani dan uwa yake gaya mu wata rana yayi dare a wani titi cikin manya-manyan titunan na cikin birni ya ce sai ga ana ta tsaye da shi ya ɗauka rashin lafiya ne ko larura yana tsayawa kawai ba sai ya ga wata yarinya ta buɗe mai ƙofar gaban mota ya ce dakata mana malama ɗan tsaya yaya aka yi ne kawai sai ta zauna ya ce ina za ki je ta ce duk inda za ka canza ni ta ja ta riko ƙofa ta ce mu je ka ga alaji mu tafi ka gani ya ce kin ga ki ganne da gemu na ni wallahi ba dan iska bane ta ce to sai dai ka je wallahi ni kuma yau sai na bi ka inda za ka je yace wallahi tsayawa ne dan in taimaka miki inda ana cikin naga kaman ki ko an samu matsala dan da damana ne yace an yi ruwan sama wajen sha ɗayan dare yace wannan bayar Allah ko ya bata kuɗin mota ko wani abu sauransu haka ta makale masa wallahi sai da Allah annabi sai da ya dan sallame ta ya dan zaro ya dubu biyar haka ya mika ya ce da Allah ki rufa mu asiri wallahi da iyali na da yayana kin gane da gemu ustaz ne ni wallahi ba dan iska bane bane jarabar duniya cingam makale mata kenan Allah kiyaye mu da wannan masifa ana abubuwa waɗanda ba daidai ba shi yasa na fara ce muku da me ku ji tsoron Allah daga cikin abubuwa waɗanda ake waɗanda ba daidai ba wato tarbiyyantar yara tarbiya wacce take ta turai wai mace wai wai ta kita dora ƴaƴanta akan tarbiyyar da annabi ya ce ai wa yara tarbiya ta musulunci ita kullum so take ta koya wa yaranta rayuwa irin ta turawa shiga irin ta turawa kafirai abinda take sha'awa yau ta ga ƴaƴanta ko maza ko mata suna rayuwar kafirai tarbiyatul afal tarbiya garbiya la islamiyya tarbiyar turawa ba tarbiyar musulunci ba akwai wanda da kansu suke ɗauko masu kula da 'ya'yansu kafirai sai ki ɗauko yar aiki kafira ki tafi aiki ofis ɗinki ki bar yarki jaririya ko ɗanki jariri kafira ita take ba shi nono yana sha ita take kula da shi da yawa a cikin gidajen masu kuɗi gidan manyan mutane da gidajen 'yan boko akwai wanda suke ɗaukan murabbiyat wanda suke kula da yara 'yan reno mace ta je saboda Allah ya mata wadata mijinta mai hali ne ta ɗauko 'yan reno kafira wata bakar arniya ce arniyar kaza makiya Allah makiya musulunci ki tafi ki kule gida ki batta da 'ya'yanki wai wannan matar ita ce mai yi wa 'ya'yanki tarbiyya ita ce mai kula da 'ya'yanki an yi asara wallahi don haka ko mai aiki ce take miki aiki a gidan kika gabatar da kula da sallah ko tana yawan kallace kallace na batsa ko tana jin kaɗe kaɗe sallame ta ko ki mata nasiha ta gyara ko ki sallame ta don wallahi za ta yi miki tasiri akan 'ya'yanki kuma in ba sa'a kika yi ba wataran sai ta nemi mai gidanki nawa ne yan aiki suke neman mai gida karki ganta a kazance a wulakance haka wallahi akwai wacce aka tarar da ita daga ita sai mai gidan suna ta harkokinsu ita wannan mata gidan ta tafi ta hangalai ta buɗe baki wai ta tafi unguwa ta bar mai gida da yar aiki ke an daina yanzu ba a barin mai gida da yar aiki a gida cewa zaki alaji to fito fito ka gani alaji zan fita zan rufe Allah in a sai an jima zan fita ki je mana sai abin ki ce to ke zo mu je a hajiya zan tsaya ne aiki ki ce wallahi baki isa ba wata ta ce in ina nan kina aiki duk ran da bana nan ba aiki ni ta burge ni wannan matar wallahi hada hada hada ki gani mu tafi ki gani ko ki kirkiri wani aike ki tura ta can wata unguwa da ba za ta dawo ba can karshen kurna asabe ba za ta dawo ba can sai wajen bayan magariba isha'i kin dawo saboda me mazan ba su da aminci a yau da yawa daga cikin mazan ba su da aminci namiji zai iya zuwa ya nemi yar yarinya yar aiki a gidan shi wallahi shedan sai ya sa masa sha'awarta ke barin ta kai ce miki fa akwai mai gidan da ya aure yar aikin sa uwar gidan ita ta kawo yarinya nan tare ne ta yar yarinya budurwa yana ganin ta da haske yarinya ta ta shafa kwalliya ta daga ta ci abinci hankalinta ya kwanta kamar yar gida daga baya ba sai ya je ya fara fatawa ba yace wai haram ne shi kan in ya nemi yarinya ne ya aure ta aka ce ayo me haramci a ciki kawai dai akwai matsala da matarka ya ce ba matsala zan murkushe ta wannan kam kuma za a ce ka auriyar aikinka ya ce Allah ya hana ne aka ce a ya ce to an gama insha Allahu malama insha Allah yanda uwar gidan nan take buga kafada a tsakar gidan nan tana kadawa tana haka tana haka wallahi haka yar aikin nan ta zo aka gyara mata gangariyan ciki da falo yar aiki ba sai gashi ita ma ta zo tana da kafa a tsakar gida ita ma yanzu da ita ake rabon kwana ta gama da ke yanzu in an kawo kajin nan na bakin titi masu hakan nan tare za ku raba wallahi ƙwarai kuwa in an kawo kudin cefane zuwa za ta ta miƙe ƙafa ta ce ɗebi ka san ki bani kaso na hajiya ita ma mata ce duk sai kun kula da waɗannan abubuwan amma duk wanda ya riƙe Allah to ya huta
ما أشرب السكريات هذه jazakallahu khair uhabbid alma faqat a abu na biyu wasiƙa ta zuwa gare ki goro na biyu shine ke da baki aure ba ki kokari ki san mijin da zaki aura in kika kuskura kika aure mutumin da baki san shi ba ba wai baki san shi ba baki san sunansa ba ina nufin baki san addininsa ba baki san tarbiyyarsa ba baki san zuri'arsa ba baki san halinsa ba wallahi zaki dandana kudanki haka kuma ke ma mai auren goro na na biyu gare ki shine at-ta'arruf ala zawj ki san mijinki dan ki ji dadin zama da shi duk matar da bata gane waye mijinta ba zaki wahala zai wahala duhu zai daki duhu zulumatun ba'daha fawqa ba'din barin fara da ita uwar gida idan kika aure mutum ki kokari ki gane me yake so me baya so ki san abin da yake so ki aikata masa iya daidai gwargwadon ki da halin ki ki san abin da baya so fatashanibihi ki nisanci wannan abu babu aure mai daɗi irin wannan na gane ka na fahimce ka ba ka son kaza ba zan yi ba kana son kaza zan yi ƙoƙari ne shikenan da yawa abin da yake kashe aure yau babu conformity dacewa da haɗuwar kai babu fahimtar juna ne wai su abin da suka ɗauka wasu fahimtar juna shine da ya je zance ya ganta ta gan shi yi magana ba shi bane lokacin da kika zauna miji shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ya kamata a cikin karanta cikin gane duk abin da mutumin ne yake so na fahimta duk abin da baban ummi baya so na gane shi wallahi kana tafin hannuna zan yi iya kokari abin da kake so shi zan yi abin da baka so ba zan yi ba bangaren abinci ki tabbatar me mijinki baya so me baya so me yake so yanzu ni dinnan da nake muku wa'azi kun gani dan adam ne wallahi aka dafa aka dafa min abincin da bana so a gida to ba zan yi zage-zage ba dai kam amma fa za a gani a fuskata idan aka kawo aka ce bismillah aka gana buɗe littafi na ana ta dubawa ga abincinka na yi shiru ban kula ba to sai dai a tattare shi a ɗauke shi an san cewa an yi min abin da bana so sai dai a zo kuma to me za a kawo a lokacin ni kuma zan buga mulki na na fitar hankali ƙwarai kuwa yanzu yanzu na sa ki shiga kicin ki sake sabon ɗora gas da wuta ki dafa abin da nake so tunda na kawo cefa ne nayi komai dan me yasa za a mu abin da bana so kinan ba daɗi mace ta yi abinci ta kama mijinta bai ci ba dan haka in kin karanta shi kin san yau yana son kaza yau baya son kaza yau yana son kaza yau baya son kaza yau yana kina yi kina caccanja masa to wannan tushe ne babba na samun zaman lafiya amma wani ban ba ni bane ba zage zage fa zai aikin banzo aikin wofi in rena hankali ni za a zo a kawo kaza a sara kuɗi kawai kaza kaza kaza wallahi ka sake sai na ci mutuncin ki kaza kaza eh ai da mun kai baka yaban mutane inda gidan wance ne ai da ka je ka ci to wallahi ni ma in dai abin da aka yi mu wallahi mu aka ga abin da zai faru subhanallahi kin ga an samu matsala hajiya duk da ka ji matarka tana ce maka wallahi wallahi wallahi wallahi to ka, ka matsa gefe in ba haka ba inda abun duka ma in ba sa ba sai ta kai maka duka amma in kin bayyance shi ba bakin huta ba ku gane me mijin ku yake so na abun sha kowanne miji akwai wanda yake son abu da safe abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza in kin kawo mai wani abu ba shi ba baya so to amma matsalar ba kwa ma ganewa wai sai mace da sassafe ta zo ta tsuguna maka tana tambayan ka baban ummi yau kuma me za a dafa yanzu ke ba ki da basira ba ki ma san me za a dafa ba sai kin tashi baban ummi daga bacci ya gaya miki me za a dafa ba basira in kika yi wanka za ki yi kwalliya ba ki san kayan da za ki sa ba a yau ba ki san kayan da za ki sa a gobe ba in za ki fita ba ki san jakar da kike ratayawa ba sai kin tambayi wani ba ki san takalmin da kike sawa ba in kin zo kina so miya ta yi daɗi ko abinci ya daɗi ba ki san abubuwan da kike harhaɗawa spices da kike sawa da kayan ɗanɗano ba ba aikin ki bane ki gane me mijinki yake so ki masa ba magana akwai lokacin da mijinki yana son hira akwai lokacin da baya so lokacin da yake so yi masa hira lokacin da baya so ki rabu da shi yanzu akwai namijin da akwai lokacin da in yana cikin aiki baya son matarsa ta zo kusa da shi saboda yana lissafi yanzu namijin yana lissafin kuɗi baya so a zo kusa da shi da kin matsi matso sai ce dan dakata da Allah ina dan dan buga lissafi haka da kin gane lissafin kuɗi yake yi ko ma can ƙuryar ɗaki ki je ki zauna ki ce Allah ƙaro arziki Allah sa ka gama lafiya Allah yalwata Allah buɗa wataƙila da ya ɗan gama lissafi sai ya jefo miki yar dubu ɗaya ce ga wannan je ki albarkacin addu'ar ki ce na gode ƙwarai Allah saka ko ba komai kin tsira da yar dubu ɗayan ki ai ko ba ka bane amma ki zo ki makale masa kamar cingam kin liƙe masa kina sa ido a kansa dan ki zo ki tattara masa gajiya da bukatu ai na gane ranar ma naga kana lissafa wajen dubu ɗari bakwai nan kana lissafa mu kuma ka zo ka bar mu omun ma ya ƙare ba a yi wa namiji haka ki gane me yake so me baya so akwai lokacin da za ga namiji yana son hira da ya zo sai ki ya ce wance in kin zo kuma ba komai zai miki ba wallahi ba zai iya buɗe saboda girman kai irin namiji ba zai iya buɗe baki ya ce wance zo mana mu dan zauna mu hira a'a kawai sai dai kin tafi ya ce wance sai kin zo kina tsaye sai ga yayi shiru bai ce komai ba can in kin koma sai da cewa wance ha ba diga ce ke ba kya ganewa ke ai abin da yake nufi yana son ya ganki kusa da shi ki zo ki zauna kusa da shi kuna hira kuna tattanto yaya aka yi ne yaya kaza ya ka san me ya faru ko a kaza kaza ki dauke hankalinsa in in yana danne dannen waya sai ki ce in ga wayan nan bari sa maka caji kina shiga ki ja ta kasa ki sa ta a jirgi ki soka masa caji ki zo ki zauna ku ta hira amma yau mazajen ku sun fi jin daɗin hira da wayoyinsu akan hira da ku wani ya ce haba malam ai ni mata ta turkune mata ne wallahi ba fara'a ba za ka taba ga tana dariya ba in kaga ta fara dariya ashirin da bakwai ne ashirin takwas ga wata gaji ko malam yau nawa ga wata ne yau ashirin takwas ga wata shi za ku ke ta dariya ai shi za ku kome na faɗa sai kun yi dariya saboda wata ya zo ƙarshe ai yace yace yace duk lokacin da wata yake farko farkon wata ko yake tsakiyar wata ko ya raba tsakiya a ba ai ba ganin hakorinta bala'i masifa amma in kaga tana lallabe to ta san an kusa dauka wani ba cewa da ta rena mai hankali ce ce masa sai yaushe za mu dauki salarin ne yace kamar yaushe za mu dauka yaushe za mu dauka ko yaushe zan dauka wai ma'ana albashin ma ai nasu ne gaba daya hajiya ki gane mijinki sai ku zauna lafiya lokacin da kika yana ta faɗa da kin yi abu sai ya hau faɗa kina ta wani abu sai ya hau faɗa lallaba laf laf laf ki bashi wuri shiga ɗakin ki je ki kama abin da zai amfani ko ki ce zan ɗan je ne wani aiki ko akwai abin da zan maka zai ce a ba komai je ki tafi abinki malam wani bawan Allah yake gaya mu kai hakuri saboda mutanen nan ya kamata su gyara yace malam kun ce a kula da mata kun ce annabi yana zama da matarsa ya hira kun ce ayi kaza an ce kun ce ayi kaza malam nace eh yace amma ina shaida maka malam wallahi malam iyali na abinda take mun bana jin dadi me ya faru yace haka zan je in baro kasuwa in baro abokane na in baro wajen hira ta in taho saboda in dabbaka wannan sunna ka zauna da iyalinka da abin nan kudan shakata ya ce in na dawo dai zan tarar da ita suna kallo ne da ita da yaranta a falo zan ci uban sallaman da zan yi ba za ta amsa mun ba in na ci sa'a a ce wani yaro amsa wa babanka ya ce ba za ta tashi ta karbi kayan da na zo da shi ba in tsaya a bakin titi in samu kajin nan masu dumi in sassaro su in taho da su ya ce wallahi saboda wulakanci sai dai in na kawo sai ta ce ajiye a bayan kujera ya ce to ba wannan kaɗai ba sau da yawa idan na dawo haka zan wuce su da ita da 'ya'yanta a falo tunda ai yanzu ta zama guzuma ta zama uwar 'ya'ya ai ta samu abokanan hira yanzu ai ni ba abokin hiranta bane za ta zauna tana hira da 'ya'yanta ya ce malam haka zan shiga ɗakin nan in zauna in duba can in ɗaga waya in kaɗa wannan in zauna ina zaune ina jiran a kamun abinci na da zage-zage ake kawo abinci na sai na yi zagi in na yi zagi sai a ɗauko abincin a kawo ya ce kuma in an zo kawo abincin insha Allah sai dai ta samu wata yarinya ta budurwa ta kawo ƴata budurwa ita take zuwa ta bude plate ta zuba min abinci ta sa min ruwan wanke hannu ta tashi ta tafi ina uwarki tana kallon wani film da ta fara ba ta so ta yanke ta turo yarta ya ce malam in na gama cin abincin nan in zauna in yi tagumi ina jiran wai ta dan dawo ina ya ce wallahi malam ba na jin ɗuriyarta sai can cikin dare irin irin bayan karfe goma sha ɗaya sha biyu sai dai in ji tana haka yi bacci ne
ki ji fa wai in har ka yi bacci ne to ba zai yi bacci ba zaman jiran ki zai yi abin da nake so nuna miki shine ba ta kula da mijin ya ce to wallahi aure zan yi na ce Allah ya karfafe ka Allah ya taimake ka ka je ka samu yarinya gangariya budurwa mai iya hira ka ɗauko ta ka ajiye ta kuma ka ajiye ta kusa da ɗakin ta ku ta hira kuna kuna shewa kuna kuna tafawa wallahi tallahi dan bakin ciki sai ya mutu za ta gyara wallahi gyarawa za ta yi in ta yi magana ka ce eh Allah ne ya hore mun da an bani a wulakance kamar kayan wanki yanzu ko Allah ya kawo min wacce zan huta da ita ƴaƴan zamani da suka san rayuwa ƴan ƙananan ƴan matan ne yanzu ba abun da ba su sani ba su za ka je ka nema wayayya wani da ya yi auren yarinya ƙarama mai shaigen wayoyin auro kuma daman ta san ana wahal da shi a gida ta ce ka samu hutu eh ki kula wallahi yaran nan ba su da kirki ba ta ce ka samu hutu alaji za ka samu hutu a wajena na idan ya fito zai tafi kasuwa ta biyo shi tana rike da hannunsa ta kofar kishiya za a wure za a wuce tana dan karkada hannu tana dan murza masa yatsa haka eh saboda ta kulla wacar bakin ciki uwar gidan nan ta ce bakin ciki kamar nitse wallahi yar yarinya guda ɗaya ta zo ta gigita mu a gida in ta raka shi fa sai zai fita sai ta ce dan tsaya mana sai tsaya sai ta ce kallo nan sai ta ta dan bude baki ta yi dadi sai ta yayi hakorin ta haka in zai tafi sai ta ce ta mai haka sai ta bye haka bye sai shi ma ya ce bye gogan naki tana can tana tana kukan zuci kamar za ta daɗe in ga miki bakin ciki ya ishe ta to bai zai yi ba Allah ne haramta masa halal ne yayi hajiya ki hakuri na ga kin turbine kamar zaki kuka wallahi ba da ke nake ba wallahi dan haka rashin gane halin miji rashin gane me miji yake so dan karamin abu na miji ake ake mallake shi wallahi wani lokacin matan nan har da dan turaren ta take tafuwa wani turare mai kanshi take da shi sai zai tafi fa sai ya juya zai tafi daya sai ya tsaya sai ta ce ba duk kunnanka in ta ba ya ba ta kunna sai ta yi fit ta fesa mai tsotso sai ya ji sai ji turare mai sanyi yana gangaro masa nan sai kanshi har ya je ya dawo yana tuna kanshin turaren nan in ya dawo kuma irin wannan kanshin zai ji a jikinta ta gama da ke abinci a kan lokaci ga kulawa da miji da hira da shi a raka shi in ko ya dawo wallahi rige-rige ake da shi da 'ya'yanta da ita da 'ya'yan mai gidan wajen karɓar jakarsa ita za ta karɓa yara za su karɓa saboda kulawa namijin wannan zamanin in baka kula da shi ba ai akwai matsala yaushe zan tsaya ma ina ta gaba da namiji wallahi ba zan yi gaba da kai ba yawa nake da shi in ba kai ba na zo ne faɗa da kai aure na ya mutu in zo na zaman zawarci me ya zafi zan yi haƙuri in maka da ga samun lada ga biyan bukata ga kwanciyar hankali in namiji ya yadda da ke cewa zai yi ɗauko kuɗi a aljihu ɗauki abin da zaki ɗauka ajiye min sauran bukata zaki ɗauki na ce ce ɗauki abin da zai ishe ki in ko namiji bai yadda da ke ba cewa zai yi ɗan dakata ɗaya ya je ya buɗo rigarsa ya ɗauko miki ɗari biyar ya ce nawa ne lissafa min nawa abin da ita ce naira saba'in da biyar ne sai ce je ki canjo ke dawo min da sauran canji na amma inda zaman lafiya wallahi abin da zaki kashe ɗari biyu zai iya baki dubu ɗaya in kin dawo da canji ya ce a haba ai tsakanin mu ba mai da canji ai ga wata yar karamar yarinya ta nutso kin ganta ta yi haka tana ta nade abubuwa Allah ya sa ki gane eh ai shine amfanin zuwa makaranta wannan ba za a samu matsala da ita ba saboda tunda nazo bata dauke kanta a kaina ba a haka din nan wato tana tana dane tana tarawa kwarai kuwa yar albarka Allah shi miki albarka yawwa haka ake so bari in bari in gaya muku wani abu guda akwai wata mata mai hikima malamai suna faɗa cewa ki bi miji ki masa da'a sai dai a cikin sabon Allah ne idan ya umarce ki da sabon Allah to kada ki masa da'a akan sabon Allah saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq um wani miji ne wata rana yake gaya wa abokin shi ya ce min ishirina aman lam ara ma yugdibuni min ahli daga nan zuwa shekara ashirin ban taɓa ganin abin da ya ɓata min rai da ni da iyalina ba Allahu akbar Allahu akbar Allah sake zama irin wannan matar miji ne ya gaya wa abokinsa yau iyalina shekara ashirin cif-cif ba ta taɓa mun ba ban taɓa ganin abin da zai fusatar da ni raina ya ɓaci a kanta ba ban taɓa gani ba shekara ashirin ni kwanan nan akwai wani babban malamin ba sai na faɗi sunan shi ba na kai masa ziyara uba ne gare mu dattijo ya kai ni har cikin gidan shi cikin iyalansa iyalansa sun haife ni ya nuna min matarsa uwar gida ya ce kaga wannan malam na ce e ya ce wannan ita ce shugaban ƙasa mai cikakken mulki kenan ta kifa kai ta yi dariya ya ce yau shekara hamsin shekara hamsin bata taba tsallaka kofar ɗakinta ta fito waje da sunan tana fushi da ni ko ranta ya ɓaci ballantana ta je kofar gida ba bata taba yi ba duk abin da za a yi na ɓacin rai da damuwa a cikin ɗakin nan ake yin sa a gama kuma ba wani yaron da ya taba gani ƴaƴanmu ba su taba ganin tana mun fushi ba duk abin da za mu yi za mu gama ne a cikin ɗaki a cikin dare ne da safe ne sai dai mu yi mu gama in yaro ya zama korarsa take amma in muka fito a waje daga ni sai ita ko da muna cikin fushi muka rabu ba za ta taba nuna wa yaron gida ya gane yau mamanmu tana fushi da babanmu ba ina waɗannan mata ina suke a'a a'a a'a har da ba da amsa da wuri yanzu yanzu nan ba mamaki kafin ki taho gurin karatun nan sai da kika gasa shi kika gara shi yanzu nan in ba sa'a ba inda ba don albarkacin wa'azin nan ba ko la ko hira ba ki yi da mijinki kina ta fushi da shi na tsaya na yi tunani na yi tunani shekara hamsin ɗin nan fa ba haife ni ba ne ya ce wallahi ba mu taɓa yi ba amma yau a cikin ku ‘yan mata akwai yarinyar da ake zuwa a ɗaura aurenta a masallaci shi limamin da ya ɗaura auren ko uwarta ko ubanta su yi tunanin wai za ta iya shekara goma ba saba da mijinta ba ita a ranta ma in ta shiga gidan nan ta san ba zai taɓa yiwa shekara goma ba saba ba to yau ga iyayenmu suna cewa shekara hamsin ba saba sabawa ba malam da aure ya fi daɗewa iyayen da dattawa in akwai tsofaffi a nan sai sun fi fahimtar karatu na aure ya fi daɗewa mazan na daɗin sun fi tsoron Allah sun fi tausayi matan na daɗin sun fi da'a sun fi ladabi da biyayya mazan yanzu sun canja matan yanzu su ma sun canja to bari mu ji me ya faru yace ni dai tun da nake shekara ashirin matata ba ta taɓa bata min rai ba abokinsa ya yi mamaki ya ce kai ko ya aka yi haka shekara ashirin ya ce abin da ya faru shine wata dabara na yi na farko da na zo nema na nemi mai tsoron Allah yanzu maza da yawansu in sun zo ba mai tsoron Allah suke nema ba mai kyau suke nema yar bleaching yar make-up yar rakakai rakakai rakakai ‘yar kwalliyar ƙarya ita ake so, in mace tana da haske, ko ta iya ƙarya, ko ta iya kaza ita ake so, don haka yaudara ce kan yaudara. Idan ya aure ki saboda kyanki, ina gaya miki in ke kin yadda ya aure ki don kyanki, to duk radda ya ga wacce tafi ki kyau fa kin zama bola. Kuma ke yanzu kin yi alkawari kin fi kowa kyau? idan ya aure ki dan kyanki ki sani kyan nan yau da gobe namiji yana rage mace ai yau da gobe komin kyan riga ka sa ta yau gobe ka sa ta jibi ka maimaita gata ka sa ta kai ta yi dole kyanta zai ragu ke ma mijinki kullum yana tare da ke kullum a kwana a tashi a kwana a tashi ciki goyo ciki goyo yaye shayarwa ciki goyo yaye shayarwa wallahi hajiya tun kina da ruwanki na budurci da kyanki da kaza zaki fara motsewa a dole a dole shayarwa rage mace take yi yaran da kike sawa a kirjinki suna tsotsaki ai suna rage karfinki ai in babu abinci mai kyau da woman mai lafiyayye wallahi sai kin canja sai za za ga mace ta haihu ɗaya biyu uku da kaga fuskar ta za ka ta canja ba sai ma an tambaye ka ba haifiyar ki nawa ba ai an sani to yanzu mijin da kika aure shi saboda ya ga wani kyanki idan kika haihu ɗaya biyu uku hudu biyar kika canja zubar da ke zai a lokacin da za ki fita kuma ba wanda zai neme ki amma ya aure ki dan Allah ya so ki dan Allah wanda ya so ki dan Allah shine komun rakwarkwabe wanda kika yi wallahi zai ci gaba da rayuwa da ke amma yau abin da mata ba su gane ba sun sun fi yadda da rayuwar yaudara namiji yaudare ki da ya ga wata yarinya budurwa matashiya da tafi ki wallahi hankalinsa kanta zai koma ke kuma sai dai ki ga wulakanci wata ta ce kullun zagi kullun cin mutunci da ku zuwa yake kofar gidanmu ya ta kuka yana nace ya kammala da ke ne yayi nace ki bincika a hankali in Allah ya sa da zaki ga aure zai kara galiban in kin ga miji yana miki wulakanci zagi cin mutunci tozartawa kaza fada kullum ba daidai kika yi ba to ki bincika in ba sa'a ba wallahi ya fara neman aure ne yana takalaki ne da fada da rikici har a yi abin da zai sallame ke fot ya kore ke shigo da wata gidan ko kuma ya kulla gaba da ke ba kwa zaman lafiya ai a ce kina tsananta masa baki da kirki don haka ya karo aure abin da yake nema kenan da karki yadda karki dauka yadda kike dinnan kina budurwa wai haka zaki kare wallahi ba haka bane dole ki canja duk abin da ki sun gani na sha'awa a jikinki zai sauka zai canja da haka ki auri mijin da zai aure ki dan Allah sai sa manzo Allah ya ce idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu idan ya zo muku wanda kuka yarda da addininsa da ɗabi'arsa ku aura masa yarku in ba ku yi haka ba akwai fitina a bayan ƙasa ki yi ƙoƙari ya so ki dan Allah ke ma ki so shi dan Allah duk wacce ta so miji saboda kuɗinsa tauran da ya talauce ya za a yi fita za ta yi duk wacce ta so miji saboda mulkinsa ran da ya sauka daga mulkin fita za ta yi ki so shi dan Allah sai Allah ya muku albarka a cikin rayuwar ku zauna lafiya ko akwai ko babu soyayyan nan ta Allah tana nan ya ce to na yi ƙoƙari na auri mace don Allah ya ce daren farko da da ta tare a gidana daren farko da ta tare min a gidana na tashi na miƙe famadattu ilaiha yadayya ko famadattu yadi ilaiha ko nahwaha tana zuwa sai na miƙa hannuna a kanta zai taɓa ta kenan budurwa ce sabuwar aure ta tare shikenan ga miji ya shigo ya miƙa hannu zai taɓa ta sai ta ce ala rislika ya aba umayya ka bi a hankali kar ka yi gaggawa ya abu umayya ki duba bata iya kiran sunansa ba sai ta kira shi da alkunyarsa ke ko yanzu mai neman ki ko mijin naki ma ba alkunya gatsau kike kiran sunansa buba ta ce ala rislika ya aba umayya ka bi a hankali ba hana shi ta iya taba ta ba dan matarsa ce haladdinsa ce ta ce kama anta tsaya inda kake sai ta ce da shi ɗan saurare ni kaɗan malama ashe ustaziya ya auro kawai sai ta fara alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi inni imra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqika ya aba umayya ni mace ce baƙuwa ban san halinka da ɗabi'unka ba yau gani na zama matar ka ta aure fa ban yi lima tuhibbu fa atihi ka bayyana min a daren nan yau yanzu kafin alaƙa ta auratayya ta fara shiga tsakanina da kai gaya min abin da kake so ni kuma na yi maka alkawari duk abin da kake so zan aikata shi wa ma takrahu fa atruku ka bayyana min abin da baka so yau a daren nan ni kuma zan yi maka alkawarin ba zan aikata abin da kake so baka so ba ban gaya miki ba a farkon lacca ta ban ce miki ki kokari ba ki yi abin da mijinki yake so ki bar abin da baya so to gashi nan cikin magabata haka suke tun makalar sai ta ce aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lak wannan shine zance na kuma ina neman Allah gafarta min da ni da kai sai mijin ne ya ce tab ashe hudu ba ta yi mun ta juma'a guda wannan fakin ga shi ya auri matarsa yana ɗauki amarya ta zo ya zo har ya ɗaga hannu zai taɓa ta ta ce a'a tsaya ya ce sai na gyara zama sai ya ce fa hawajatni wallahi ila alkhutbati ya ga abokinsa ya ce wallahi take matan nan ta sani dole ni ma na kama hudu ba ban taɓa yin hudu ba ni ma take na kama yi mata hudu ba fi zalika almawdi nace alhamdulillah wa usalli ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du yace fa innaki qulti kalaman bayan yayi wa Allah yabo da godiya da salatin annabi yace ya ke amaryata kin faɗi wani zance in sabatti alaihi yakun dalika hazzuki in dai kin tabbata akan wannan abin da kika faɗa to wannan shine rabonki a gidana kin ce ba za ki aikata abin da ba na so ba na ji daɗi kin ce duk abin da nake so za ki aikata na ji daɗi to kuma kin rabauta a hannuna kuma lalle abin da kika yi alkawari za ki daina hujjatun alaiki ya zama hujja a kanki duk abin da kika zo kika aikata bayan wannan hudubar da kika mun to ya zama hujja a kanki sai ya fara lissafo mata ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza tana na'am ina son kaza ina son kaza wa akrahu kaza wa akrahu kaza wa akrahu kaza bana son kaza bana son kaza yace wa ma ra'aiti min hasanatin fanshuriha duk abin da kika gani mai kyau a gidana ki je ki yada ki faɗa wa ma ra'aiti min sayyi'atin fasturiha duk abin da kika gani mummuna ki suturta ki rufa mana asiri da Allah ki ji maganar manya duk abin da kika gani na alheri ki yada duk abin da ba mai kyau bane ki rufa mana asiri kenan idan ya ya mata aikin alheri ta fada wa iyayenta in ya mata abin arziki ta gaya wa kawayenta idan ya munana mata ba ta ɓoye kin ga yayi adalci alheri na ki faɗa mummunan abu na ki rufa min asiri kin yi alkawari ta ce ta yi wannan mata malama ba za ta taba tashi ta je ta gaya wa iyayenta tana cin mutuncin mai gidanta ba ba irin ki ba wata ta je ta kai karan mai gidanta gurin yayyanta da kannanta an haɗu an yi mutum ta gama zage shi tas ba shi da mutunci baya kyautata mun yana duka na yana mun kaza ya zage babana mama ke ma ya zage ki ko ma din cewa yayin iska ne ku kaza kaza ai sai wani babban yayanta ya ce wallahi sai na je na buge shi ta ce a aka ku duka ku duka mun miji ku gyale shi ku dan jira tukunna a shirme wallahi akwai matar da ta je ta zuga yan uwanta suka shirya suka ce sai sun yi wa mijin nata duka daga baya kuma ta ga tayi da na sani ta ce a aka ku duka mun uban yayana to waye kai ki ki je ki faɗa yau aikin ku kenan in miji yayi alheri ba za ku faɗa ba sai dai ku yi ta yaɗa sharri kullum abin da kuke faɗa a gidajen ku iyayenku babu babu babu babu kullum babu babu babu babu abin da kuka sani babu babu suka rashin yabo wani ya saba yana ba wa matarsa dubu ɗari hajiya nawa dubu ɗari a wata fa saboda akwai walwala harka tana gudana sai aka samu matsala yanayin Najeriya al'amura sun canja samu ya yi ƙasa kaya ya yi tsada farashi ya abin nan kuma harka yake ta buge-buge da make-make samun ya yi ƙasa sai ya rage ya koma dubu saba'in ranar da ya ba da dubu saba'in din nan ai bai kwana lafiya ba a ka rage mun talatin ba zai ce ka ciko mun kuɗi na eh bashi ne ya ce ba ta sayan shinkafa ba ta sayan taliya ba ta sayan makaroni ba ta sayan gero ba ta sayan dawa ba ta sayan masara ba ta sayan alkama ba ta sayan kaza wannan dubu ɗari kawai ya ƙare ne akan magi akan ɗan gishiri akan ɗan man gyaɗa akan ɗan biredi akan ɗan shayi duk manyan abubuwa ne nake dubu ɗarin nan sai ta ajiye wajen dubu nawa ya ce hajiya samu ya yi ƙasa kake yanka shaddoji kana sawa kana tawa motoci za ka ce wai samu samu samu samu za ta haukace kenan eh kya yi hauka ai saboda saboda dubu talatin ta sauka ai Allah ya dada jarrabar su abun ya dada yinkar ya rage kuɗi ya dawo dubu hamsin ta ce ita bata san wannan zance ba sai dai a ba takarda ya ce in ba aka ci gaba da yi abu ya gagara fa malama sai ashirin ake iya bayarwa matan nan ta ce kawai a ba ta takardarta ina tabbatar miki sai dai haka auren ya mutu kun sani ku illa ku mata ku yi haƙuri na gaya muku kun yi haƙuri illa ku in aka saba muku da jin daɗi to ba ku san babu ba galibin ku idan rayuwa ta canja ba ku yadda ta canja ba ku ba ku yadda ba shi yasa wasu mazajen in yana da niyyar ya baki dubu biyu sai ya baki ɗari uku da hamsin ya ce a je a yi haƙuri hajiya saboda ya san halinki in ya saba miki da mai yawa ke ba ki yarda a rage miki farashi ba shikenan kin yi alƙawari ta ce ta yarda sai ta ƙara tambaya ita matar amarya ce fa wannan ki kula watakila gobe ke amarya ce ko ba zaura ce ke amarya ce sai ta ce da shi faman tuhibbu min jiranika an yadkhula daraka fa'adina lahu wa kake so min jiranika cikin makota ya rinka zuwa cikin yan uwana mata kin gane me take nufi dawa dawa ka yadda in yi masa izini in yi mata izini a cikin makota in yi alaka da ita dan Allah kina yin haka dan Allah in mai gidanki ya auro ki ya kawo ki unguwa kina tambayansa dawa dawa ya yadda ki a mu'amala da su ai sai dai sai dai ke ki faɗi wanda zaki mu'amala da su ina miji yake da daraja da zaki bashi wannan ma matsayin kawai mijin nan sai ya ce gidan suwa ne ba ruwanki da su gidan suwa ce ki mu'amala da su wance wance duk makotana ne na fi ki sanin su a anguwan nan gida kaza na yadda ku yi mu'amala duk wanda ta shigo miki gida ba waɗannan ba ki bata hakuri ku rabu lafiya yanzu da Allah aure bai zai yi daɗi ba aure zai yi daɗi sai shi wannan miji ya cewa abokinsa ya ce a wannan dare fa bittu ma'aha bi an ami laila a wannan dare dare na da na yi angwanci da ita ban taba samun rayuwa mai daɗi mai cikin ni'ima irin wannan daren da na tare da iyalina ba wannan mata wa ishtu ma'aha haulan sai da na shekara guda tare da ita la ara illa ma uhibbu ban taba ganin wani abu ba wallahi sai abin da nake so yace falamma kana ra'sul hauli yayin da shekara ta je ƙarshe jitu min amali na dawo daga aiki na wa idza bi ummi zawjati fi baiti sai ga uwar matata surukata shekara guda cip cip sai ga mahaifiyar wannan yarinya budurwa sai ga ta tazo gidan nan ta min sallama faƙalat li ummu zauja kaifa ra'aita zaujatak ki jima ta arziki tsohuwar kirki ba fa zuwa tai tana tambayan yar me yake baki me yake hana ki ya miki wulakanci gaya mun in yana cutar da ke ni na ga ramewa kike yi kada wahal da ke yake yi kaza kaza kaza a ba haka tai ba ko magana ba ta yi wa yarinyar ba ta ce wurinka na zo kaifa ra'aita zaujatak ya surikina yaya ka tarar da matarka ya ka ganta mijin nan kafin ta rufe baki ya ce khairu zauja khairu zauja khairu zauja ya ce mata ce mai alheri yau shekara guda ba mu taɓa faɗa da jayayya da ita ba wani taɓa ganin abin da ba na so ba yaya aka yi haka ita uwar ta san wace irin tarbiyya ta yi ke kin yi wa yarki wannan tarbiyyan kina da garantin yarki za ta yi shekara ba ta saba mijinta ba ke kin yi ke ma sau nawa take saba miki kullum ya'yan zamanin da ba ku isa ku sa su ba ku isa ku hana su ba ya'yan da sun rena ku wata bayanin ya cewa ya ce wata wallahi mama ke jahila ce da ki san ma me ake a rayuwa ba
yar boko ce malam wai mama ke jahila ce wai wai wai ba san me ake a rayuwa ba wannan yar yarinya